الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah ta'ala wanda ya sake raya mu ya ba mu damar zama don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin dareren wannan wata mai albarka na ramadan yau muna ashirin daidai ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da 20 daidai ga watan march miladiya 2025 muna roƙon Allah ubangiji ya ya agaza mana haka nan muna roƙonsa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu muna roƙon Allah ubangiji ya ji kan mahaifanmu ya gafarta musu ya musu rahama ya sa aljanna ta zama ita ce makomarsu waɗanda ba su da lafiya a cikinsu Allah Ubangiji ya ba su lafiya ya ta da kafaɗinsu waɗanda suke da lafiya a cikinsu Allah Ubangiji ya ƙara inganta lafiyarsu ya raba mu da su lafiya kuma Allah ta'ala ya ƙara sa albarka a cikin rayuwarmu ya raba mu da duniyar nan lafiya waɗanda suke ta neman addu'a Allah Ubangiji ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ta'ala ya sada mu da dukkan alkhairi ya raba mu da dukkan sharri muna karatu cikin suratul dukhan suratul dukhan kuma kafin malin ya karanta mana ayoyin da zamu ji a yau wanda yana tambaya ne shin ya halatta wanda yayi tarawihi yayi tahajjudi ya halatta ba wanda ya hana shi abubuwa uku ne kuma dukkan su ma'anarsa daya duk sallar da aka yi ta da daddare bayan rana ta faɗa sunanta kiyamun laili kowace irin sallah ce inda ta nafula ce amma in sai da aka yi bacci aka tashi aka yi to ta zama tahajjudi sannan idan an yi biyu an yi hudu an huta an yi hudu an huta to ta zama tarawih mun gane so da tarawihi da tahajjudi duka ya sunansu ƙiyamun lai idan a cikin ramadana aka yi su ya zama ƙiyamun ramadana shi kenan ba su da wani bambanci to kuma dama ita tarawihin nan ba ta da adadin raka'o'i da aka ce ga iyakarsu kawai iyakarsu za tsaya yawa da kuka ga ana yin goma ko sha ɗaya ɗin nan ai ana ƙoƙarin yin aiki da hadisin na na aisha ne rubin anha da ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama a ramadan ko ba a ramadan ba baya karawa akan rakawoyi goma sha ɗaya to wannan yasa ake tsayuwa akan goma din a tarawih da kan kawai goma ake yi a wani guri kuma su hadda wutiri ya zama sha ɗaya ko sha uku to amma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce salatul laili masna masna sallar dare kawai raka'a biyu biyu ce kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama in raka a ɗari ma kai salatul laili dai masana masana shi yasa za mu ga a suna da fahimta daban-daban su malamai dangane da yawan adadin rakawoyin da za a yi a lokacin da za a yi tarawih akwai waɗanda suke raka a ashirin ina tsammanin ko saudi arabia kusan rakawoyi ashirin suke yi ko goma sha takwas akwai waɗanda suke yin goman akwai waɗanda suke goma sha uku akwai daban-daban mun gane akwai masu talatin ma da wani abu zaura ka kaga babu wani abin ka yi tarawihi raka a goma ka sake dawowa ka yi raka a goma sha ɗaya na sha Allah ba wani ba wani abin da ya hana ka kai wani mun gane yawa akwai dai na sani akwai shubuhohi da wasu ke ta kokarin yadawa cewa ita kanta tahajjud din bid'a ce wane ne zamanin annaba ba ai ba annaji ma wani yana cewa wai dalilan tahajjudi su ne dalilan maulidi mun gane wannan to alaita halin a na ji wata fatawa ta Sheikhul Fawdan Allah ta'ala hafizahullah yace duk wanda kaje yana ce maka kakka je tahajjudi kawai yana ta kokarin ya ya sa kai nauyi ne dan karka samu alkhairi mai yawa amma nasoshi da asar sun tabbatar da tahajjudi kamar yadda suka tabbatar da tarawih saboda kan kana da dama kai wannan a Maki alayhi salatu wassalam ya ce afdal salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba wato mafifici ya sallar bawa ita ce sallar da yake a gida in ban da sallar da take ta farilla ita kan sallar ta farilla dole a zo masallaci a yi ta to amma sallar da take ta nafila afdal a yi ta a gida to amma in ya zamana a gidan ba za ka iya kai ba to gaskiya afdaliya shine ka zo ka masallaci inda za a samu a yi inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun taru sun yi a masallacin yawa ba mu da bukatar sai mun ta kawo ma dalilan dukan mu kowa ya sani abba maki alaihi salatu wasalam sun taru sun yi da daddaren annabi sallallahu alaihi wasallam yayi har wajen kwana uku yana yi sannan sahabban maki alaihi salatu wasalam suka ci gaba da yi saboda haka in ka samu dama zaka yi a gida wannan masha Allah kai ta a gida mun gane ba wanda ya hana ka idan mace mijinta ya ce kar ta fita tahajjudi to ta yi haƙuri kar ta fita mun gane ta mishi da'a da'ar da za ta masa ta fi fita tahajjudi sallar da aka ce mata dole ko an yadda ko ba a yadda ba su fita su je ita ce sallar farilla mun gane azhar la'asar magariba isha'i da asuba wannan su ne sallolin da aka ce kar ka hana ta la tamna'u ima allahi masajidallah wannan sallolin farilla ne amma salloli na nafila wannan idan mai gida ya ce kar a je to kar a je in kuma aka ki aka fita to gaskiyar magana an saba wa Allah ta'ala mun gane wannan yawa to idan mutum ya ga dama zai yi ta a gida masha Allah ya je a gida shine afdal amma in ka san akwai matsala yin a gida to gaskiyar magana tunda dai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗu sun yi a masallaci to ka zo a haɗa ya masallaci ba wannan ba ne mun fahimta sannan a kada a lazumta wa kai cewa dole sai an sauke ƙur'ani ba dole ba ne sai an sauke alƙur'ani za ku yi tahajjudinku da ilafi ƙurashin da wane ne har zuwa ƙarshe ku gama kawai ladan ake bukata da niyyar da ikhlasin kawai shi ake bukata mun fahimci wannan in kuma za ku iya sauke alƙur'ani ku je ku sauke ba wani abu amma dai kar ku lazumta wa kanku cewa dole sai ya sauke alkurani mun fahimci wannan wallahu ta'ala a'ala muna karatu cikin suratul dukhan yanzu kuma za mu tashi aya ta a ashirin da biyu ko ashirin da uku insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فعسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رحواً إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم نعمة كانوا فيها فاكهين نعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين na'am ba bashi a nan Allah ta'ala ya ce tun daga jiya dai mun ji Allah Ubangiji ya fara ba mu labari dangane da ah, annabi Musa alaihi salatu wassalam da mutanensa da yadda Allah ta'ala ya tura shi zuwa ga Fir'auna da mutanen shi Fira- Fir'auna din su ne kibdawan Masar Ah, annabi sallallahu alaihi Allah ta'ala ya ce ya je gurinsu ya ce da su ah, shi manzo ne kuma mai karamci ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم من فتني Allah ta'ala yana bada labari yana bawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari cewa mun fitini a Banu Isra'il kafin ku mun fitini mutanen Fir'auna kuma waja'ahum rasulun karim wani wani manzo mai karamci ya je musu shine Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya je ya ce da su an addu ilayya ibadallah wato ku sallama min bayan Allah su ne banu Isra'il wanda muka tattauna a jiya, inni lakum rasulun amin, lallai ni manzo ne a a gare ku mai aminci. Wa Allah ta'alu alallah kuma ya ce da su kar ku rika yi wa Allah ta'ala shishigi, inni atikum bi sultanin mubin, lallai na zo muku da wani da wata hujja wadda take mabayyananniya. wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumu kuma sai ya lura wato fir'auna da mutanensa suna kokarin su halaka shi suna kokarin su cutar da shi don haka yace ina neman tsari na ubangiji na kuma ubangijinku da kar ku jefe ni har ku halaka ni wa in lam tu'minu li fa'tazilu yace idan ba za ku yi imani da ni ba to kawai ku kyale ni wato ya kira su zuwa ga abu biyu ko dai su yi imani da shi in kuma ba za su yi imani da shi ba to kar su cutar da shi kar su yi kokarin halaka shi to amma duka biyun babu wanda ya samu ba su yi imani da annabi Musa ba alaihi salatu wassalam kuma fir'auna da mutanensa suka yi ta kokarin sai sun halaka annabi Musa alaihi salatu wassalam da banu Isra'il da dukkanin waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam don haka fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimu sai annabi Musa ya ya roki ubangijinsa cewa waɗannan mutanen fa mujrimai ne wato masu manyan laifuffuka ne domin ya tabbatar da cewa kokarin da fir'auna yake yi na ya hallaka shi ne na wato ya kashe shi ne da shi da dukkanin waɗanda suka yi imani da shi to a nan annabi musa alaihi salatu wassalam a, allah ta'ala ya ba mu labarin irin addu'ar da ya yi da kuma uzurorin da ya kafa wa fir'auna da shi da mutanensa وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليذلوا عن سبيلك yace ya ubangiji kai ne ka ba fir'auna da ‘yan fadarsa, ‘yan majalisarsa da mutanensa, zinatan wa amwalan, ka ba su kayan ado da dukiya fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya, rabbana li yudillu an sabilik. Ba komai suke yi da abin da ka ba su ɗin nan ba, in ban da ɓatar da mutane daga kan daga bin tafarkinka. Rabbana tsumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Ya Ubangiji, itmis ala amwali ka shafe dukiyar tasu washdud ala qulubihim sanan ka tsananta kamu akan zukatansu ta yadda ba za su yi imani da Allah ta'ala ba sai sun ga wato azaba mai radadin gaske to sai Allah ta'ala ya ce da shi kad ujibat da'awatu kuma fastaqima Allah ya ce mun karba addu'a ku amma dai ku tsayu ku yi ta bin Allah ta'ala malamai suna ta faɗar cewa daga lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam yayi wannan addu'ar Allah ta'ala ya ce kuma ya karba zuwa lokacin da za a zartar da abin da addu'ar da annabi Musa din yayi akwai lokaci mai tsawon gaske an ce an shafi shekaru Allah ta'ala ya ce ya karba addu'ar annabi Musa kuma zai yi duk abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam din ya roƙa amma kuma bai zartar da wannan din ba sai bayan wasu shekaru saboda fa'idoji kamar haka na farko a saboda ba idan ka roƙi Allah subhanahu ta'ala to ba ka yi wa Allah ubangiji gaggawa yawwa kana iya roƙon Allah ta'ala yau amma abin da ka roƙi Allah ubangijin ba yau din kuma zai faru kuma ya ji kiran naka ya karba akwai addu'o'in da mutane suna yi amma Allah ta'ala ma ba zai karba zai ga karbar su ba sai a cikin dangi ko ƴaƴa da jikoki sannan Allah ta'ala zai karba wannan mun gane wannan akwai abubuwa da yawa da zaka roki Allah ta'ala ya baka amma sai kaga ba zai baka a lokacin ba wataƙila sai bayan ka tsufa ma a cikin ƴaƴanka da jikokinka sai kaga abin da ka roka din kuma ya bayyana A babban abin da yake da bukata shine roƙon Allah din ta roƙon Allah subhanahu ta'ala wasu malamai sun ce Allah Ubangiji ya faɗa musu cewa kad ujibar da a wata kuma fastaqima mun karɓa addu'a ku amma ku tsayu ku yi tabin Allah ta'ala wato karkace dan kayi roƙon Allah ta'ala kaga baka ga amsar ba ka daina ko ka daina bin Allah subhanahu ta'ala ko ka fusata ko ka rika kuka na cewa kayi addu'a kayi addu'a Allah ta'ala bai karba maka ba a'a kai dai kawai kayi addu'a kuma ka ci gaba da bin Allah subhanahu ta'ala a lamarin karbar addu'ar a gurin Allah ta'ala zai iya biya maka bukatar atake zai iya jinkirtawa zuwa wani lokaci zai iya kimmiya maka ya canja maka da wanda ya fi shi muhimmanci da alkhairi sannan kuma zai iya kin amsa ma addu'ar ka ganta a nan duniya sai dai idan an je lahira kaga tarin lada a ce maka jinna addu'o'in da kai ne waɗanda baka ga Allah ta'ala ya amsa maka su ba a duniya saboda ita kanta addu'a ɗin ibada ce annabi sallallahu ya ce addu'a'u mukhul ibada to sannan wasu sun ce dalilin da yasa annabi Allah ta'ala bai ɗauki mataki na kai tsaye akan fir'auna ba saboda duk shegantaka fir'auna amma dai mutum ne mai ciyarwa mun fahimci wannan yana da ciyarwa sosai yana da ciyarwa don haka ba ɗauki mataki a kansa ba sai da shaidani ya fara ziga shi yake janye magana ciyarwar nan har zuwa lokacin da ya daina ciyarwar sai kuma Allah ubangiji ya gama shi an fahimci wannan don haka ciyarwa infaki fi sabilillah ka ciyar da mutum yanzu in mana magana ciyarwa ba ana magana musulmi ko kowa ba a ko dabobi ne kake ciyarwa Allah ta'ala yana so ai mun ga karuwa wadda ta shayar da da kare kaga kare aikin banza sannan karuwa ma kuma aikin banza amma ka duba da ta ga kare yana jin kishirwa ta dauko ruwa ta bashi Allah ta'ala ya ce ya yafe mata ya sa ta aljanna amma ka duba wannan matar da take da sallah ga sallah ga azumi ga yawan ibada amma da ta daure wata kyanwa bata bata abinci ba bata yi kaza ba har kyan wata mutu haka kaga Allah ta'ala ya tsine mata kuma yace duk sallar da take duk na banza ne ya sa ta wuta so ciyarwa nabi sallallahu ya ce idan an yi azumin nan a ka san yadda zaka yi ka ka samu abin da zai zama kan dagarki tsakaninka da wuta ko da da tsagin dabino ne mun fahimci wannan saboda ka ciyarwa abu ne mai muhimmancin gaske Allah ta'ala ya ba mu ikon ciyarwa za ka dai annabi musa alaihi salatu wassalam ya roƙi ubangijinsa faɗa a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun ya kira ubangijinsa cewa waɗannan mutanen yana nufin fir'auna da shi da waɗanda suke tare da shi mutane ne mujrimai masu manya manyan laifuka to sai Allah ta'ala ya ce wa annabi musa alaihi salatu wassalam ya umarce shi da ya fita da shi da banu isra'il wato su zare jikinsu daga cikin misira su fita ba tare da sun nemi izini ko shawarar fir'auna ba wato su fita kawai su haɗe kansu su samar da wani lokaci da za su fita ba tare da kowa ya san sun fita ba shi da Allah Ubangiji ya umarce shi cewa fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un ka fita da bayina wato cikin dare asri daga al-isra ne isra'i kuma shine tafiyar dare tafiya da za a yi da daddare ita ce isra'i daga sama zuwa ƙasa kuma shine mi'raji da za ka fa asri bi ibadi ka yi tafiyar dare wato ku fita da daddare da bayina amma dai ku sani innakum muttaba'un za a biyo ku a baya wato fir'auna zai yi tsari na za a san za ku fita kun fita duk da ba ku gaya kowa ba kuma ba ku yi shawara da kowa ba amma dai daga baya fir'auna zai san cewa za ku fita kuma shi ma zai shirya rinduna a ta a biyo to wannan a Allah ubangiji ya ya ce wa turkil bahra rahwan yanzu kaga kamar sun fito sun fito da banu isra'il amma kaga sun fito cikin dare inda ya ce fa asri bi ibadi laylan ku fita da daddare to sai suka fito suka suka gudu suka nemi hanyar da za su bi don su tsira to bayan sun fito sun zo kogi na nil wanda daga nan ne za su tsallaka su tsira to a cikin suratul shu'ara Allah ubangiji ya ba mu labari cikakke kuma dalla-dalla wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un muka yi wahayi da zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa kai tafiyar dare da bayina amma fa ku sani lalle za a biyo fa arsala fir'aunu fil madain hashirin da fir'aun ya samu labarin banu isra'il da annabi musa da waɗanda suka yi imani da shi sun fita sai ya yi maza-maza cikin daren shi ma ya tura duk garuruwa ce lalle a taro masa mayaka su fito ya ce inna ha'ula ila shirzumatun qalilun wato yana nufin sa annabi musa alayhi salatu wassalam yan tsiraru ne ba su da yawa amma a yi musu taron dangi yadda za a gama da su zama ɗaya wa innahum lana laga'idun kuma lalle sun fusata mu sun yi mana ba daidai ba wa inna la jami'un hadirun kuma yace lalle mu dukan mu zamu zama wato a cikin shiri na yaki wato yana yana gaya musu su shiryo yaki da a yi duk su fito fa akhrajnahum min jannatin wa uyun sai muka fitar da su daga cikin gonakai wa uyun da idanun ruwa wa kunuzin wa maqamin karim da taskoki da kuma gurin zama na alfarma kazalika wa aurasnaha bani isra'il suka fito duk suka bar wannan kayan jin dadi da gonakai da idanun ruwa wa kunuzin da taskoki na arziki wa makamin karim da kuma wurin zama na alfarma wato da manya-manyan gidaje da manya-manyan fadoji wanda daga ƙarshe kuma Allah ta'ala ya gadar da su gabanin Isra'il fa atba'uhum mushrike sai gashi suka biyo su a daidai lokacin da rana take fitowa wato su sun fita cikin dare sannan fir'auna kuma shi ma ya gama cirinsa cikin wannan daren da haka kaga kenan fir'a annabi Musa alayhi salatu wasalam da shi da mabiyansa sun kwana suna tafiya sannan fir'auna shi kuma da mutanensa sun fita ne mushrike a daidai lokacin da rana take fitowa falamma tara aljam'ani lokacin da wato rinduna guda biyu suka ga juna rindunar fir'auna suka ga rindunar annabi Musa alayhi salatu wassalam ko rindunar annabi Musa alayhi salatu wassalam suka hangi rindunar fir'aun qala ashabu Musa sai mutanen annabi Musa suka rika cewa inna lamudraku lalle za a riske za a riske mu wato tsoro ya kama su cewa sun yi kwana suna tafiya amma yanzu ga shi fir'auna da mutanensa da rinduna sun fito kuma sun tabbatar da cewa za su riske su kuma in sun riske su babu makawa kashe su za su kala sai annabi musa ya ce da su kalla a'a ba za su taɓa riskar mu ba inna ma'i rabbi sai hadi lalle a tare da ni akwai ubangiji na sai hadi kuma lalle zai shirye da ni kaga wannan tsabar yadda da Allah ta'ala ne da kuma wato ƙwarin gwiwa da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake da shi da haka duk wanda yake da Allah ubangiji bai kamata a ce gwiwarsa tana tana yin sanyi ba duk yadda zaka ga Allah ta'ala ya maka a duk yanayin da Allah ubangiji zai sa ka to karka karaya matukar kana da Allah ubangiji kada ka taba karaya kaga bai karaya ba yace kalla inna ma'i rabbi sayahdi haka ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da suka shiga kogon saur a lokacin da suka fito don yin hijira kuma mushrikai suka biyo su ay annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi da sayyidina abubakar sun shiga cikin kogo kuma sayyidina abubakar yana nuna masa cewa da za su duba karkashin kafafuwansu ba da sun gamu mun gane amma mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ya gaya wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu la takhaf inna allaha ma'ak ko yace karka ji tsoro Allah ta'ala yana tare da mu la tahzan inna allaha ma'ak la tahzan jazakumullahu khair inna allaha ma'ak karka tashi hankalinka karka samu damuwa Allah Ubangiji yana tare da so in dai Allah Ubangiji fa yana tare da kai kana jin Allah ta'ala yana tare da kai to kawai ka kwantar da hankalinka ba wani abin da zai samu amma in ka manta Allah ne kake jin cewa wane ne da wane ke kare ka ko wane ne da wane su ne rayuwarka ko tun da babu wane kai yanzu ka shiga cikin matsala ko tun da baka da kaza shikenan ba ba abin da zai faru in ka ɗauki wannan a cikin rayuwarka to ka shiga matsala amma matukar ka ɗauka cewa kana da Allah kuma tunda kana da Allah baka da matsala to wallahi azim baka da matsala yawa abin da yasa mutane da yawa suke shiga matsala manta Allah subhanahu wataala amma in dai ka yadda Allah ubangiji yana tare da kai to ba za ka taba samun matsala ba dama ita jarrabawa ba wanda Allah ta'ala baya jarrabawa da wanda yake da shi da wanda bai da shi da wanda ka sani da wanda baka sani ba kowa Allah yana jarraba shi kowa a yanayin da yake Allah ta'ala yana jarraba shi so idan Allah ubangiji ya jarrabe ka da kowace irin jarrabawa kada ka fitar da rai kuma kada gwiwar ka tayi sanyi a ka zama kana da ƙwarin gwiwa abin da ke ta confidence ka zama kana da ƙwarin gwiwa ka rika jin cewa kana tare da Allah ubangiji kuma babu abin da zai same ka tunda kana tare da Allah ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah ta'ala ya faɗa ana inda zanna abdibi ina tare da tunanin bawa na dangane da duk yadda kake wa Allah ta'ala tunani haka zaka samu indai kana yi wa Allah ubangiji tunanin nasara nasara to zaka ta samun nasara amma in kai kullun tunaninka na matsala ne to kullun ku a cikin matsala zaka ta samu mun gane so yace da su inna ma'i rabbi sayahdi fa auhayna ila musa sai kuma muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alif ribbi asakal bah wato ka doki wannan kogin da da sandarka yana dukan safan falaka fa kana kullu firqin ka tsawdil azim yana buga sandarsa akan wannan wato kogi sai kuwa ya rika kecewa ya yi hanyoyi guda goma sha ɗaya ko goma sha biyu kuma ya zama na kowane ɓangare tsakanin ruwa da ruwa ya zama kamar wani ƙaton dutse wato ruwan ya daskare ya zama kamar ƙaton dutse ta yadda an samu hanyoyi ko an samu hanya wadda za su iya bi su fita wa na sammal akare sannan kuma waɗancan su kuma muka ƙara matso da su su ne mutanen fir'auna ko fir'auna da shi da mutanen mun gane wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'in sai muka tseratar da Musa da waɗanda suke tare da shi gaba ɗayansu ko ƙwaya ɗaya ba a bari ba dukansu suka shiga ta cikin wannan suka fita to bayan sun fita annabi Musa alaihi salatu wasalam ya so ya ƙara dukan kogin da sandarsa don ya zo ya haɗe mun gane saboda ai su sun riga sun tsira kuma mutanen fir'auna Allah ya ce azlafna sammal akarin sun matso amma dai ba su shigo cikin ruwan ba to shi annabi Musa yana ganin in ya in ya buga mishi kogin nan ya buga masa sanda ruwa ya mamaye kaga shikenan sun tsira shi da Allah ta'ala ya ce da shi watrukil bahara rahwan ka bar kogin yadda yake ka bar shi da hanyar innahum jundun mugraqu saboda su ma wata runduna ce wadda za mu nitsar da su a cikin ruwa saboda ka shi annabi Musa alaihi salatu wassalam tunanin sa tunda dai an tsallake kogi to ruwa ya ci gaba da tafiya shikenan an an samu wato katangar karfe dai tsakaninsa da su amma shi kuma Allah subhanahu wataala tunda ai ya riga yayi addu'a cewa rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim to yana so ya tabbatar da wannan addu'ar da annabi Musa yayi da aka yace da shi ka bar kogin yadda yake innahum jundun mugraqo lalle su rundina ne da za a da za a nitsar da su to a nan kaga sai Allah ta'ala ya sake ya mayar da labarin kamar ya sake maida mu a can baya ai kaga da muka karanta cikin suratul shu'ara an gaya mana cewa kam taraku min jannatin wa uyun da sauransu amma a nan gurin sai daga yanzu ne kuma Allah ta'ala yake bada labari kam taraku min jannatin wa uyun gonakai nawa suka bari da idanun ruwa wa zuru'in da yabanya wa maqamin karim da kuma gurin zama mai alfarma wato gidaje manya-manya da fadoji manya-manya wani amatin da dabobin ni'ima da kayan jin daɗi kanu fiha fakihin wanda suka kasance suna jin daɗi suna morewa a cikin duk sun bar su a baya sun taho da mugun nufi don su zo su tarar da annabi musa da waɗanda suka yi imani da shi don kawai su halaka su shi da Allah ta'ala ya ce ka zalika wa aurasna ha qauman akari to kamar haka ne sai muka gadar da duk wannan abin da suka bari da gonakan da gidajen da da, lambunan da fadojin da gidajen da duk kayan jin daɗin tunda sun fito a fusace sun bar komai a misra sun taho gaba ɗayansu don su riske annabi musa da banu isra'ila kaga sun bar komai a baya to yanzu da suka zo Allah ta'ala ya musu dani yace a bar kogin a haka kar a bari za su shigo ciki kuma a ciki za a za a halaka su zaka sai ce wa aurasnaha qaumin akari wannan gidajen da sauransu sai muka gadar da su zuwa ga wasu mutane da mun gane to a cikin suratul shu'ara din da yamma sake komawa Allah ce wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma agraqna al-akhari muka tsayaratar da Annabi Musa da waɗanda suke tare da shi gaba daya ba wanda aka aka bari thumma agraqna al-akharin sannan muka nitsar da waɗancan sune Fir'auna da mutanansa Allah ce inna fi dhalika la'aya lalle a wannan akwai aya akwai alama za ta nuna maka ƙarfin ikon Allah subhanahu ta'ala da kuma yadda Allah Ubangiji yake iya zartar da abin da yake so wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma da yawan mutane ba sa kallon wannan a matsayin wata aya da za ta sa su yi tunani su gane girman Allah ta'ala da kuma iya zartar da abin da yake so ya zartar wa inna rabbaka lahuwal azizul azizur rahim kuma lalle tabbas ubangijinka lahuwal azizur rahim shine mabuwayi kuma mai rahama wannan zamirin fasil lahuwa ana nufin babu wani mabuwayi in ba shi ba kuma babu wani mai rahama wanda ta kai tasa to kaga anan haka Allah ta'ala ya rufe wannan a wannan wannan kissa an fahimta amma a gurare da yawa Allah ubangiji ya gaya mana yadda ma ya halaka fir'auna mun gane wato a wani guri Allah Ubangiji ya ce ba hun fir'aunu wa junuduhu sai fir'auna da rindinarsa suka biyo annabi Musa alaihi salatu wassalam falamma adrakahu al-garaq da nitsewa da ruwa ko yazo zai shafe su dan sun shigo cikin gurin sai Allah ta'ala ya sako ruwan cikin wannan ruwan sai yazo ba ruwa bane dama da zaka ce ka iya ruwa ka tsira ruwa ne na bala'i mun fahimta kuma malamai suka ce a mafi yawan lokuta abin da kake ta alfahari da shi shi yake zama maka matsala a kun ga baya yana ta yana ta alfahari cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sai Allah ta'ala ya yi amfani da anharun kuma ya halaka mun gane to hatta idza adrakahu al-gharq qala inni amantu billadhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin haka yace ko da ya tabbatar cewa kuma mutuwa nitsewa zai sai ce ya yi imani da irin abin da banu isra'ila suka yi imani da shi fir'auna ya ce shi yanzu shi musulmi ne mun gane ko ya ce shi yanzu musulmi ne to kaga allah ta'ala ya ce al'ana sai yanzu ko to kada a saita a kunta minan musulmi ko sai yanzu bayan ka yi duk ka tsula tsiyarka ka gama yanzu kuma za ka zo ka ce ka musulunta to tun daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya tabbatar da cewa a kofar tuba a buɗe take har sai abubuwa guda biyu sun tabbata ko dai mutum ya zo gargarar mutuwa ya tabbatar mutuwa zai to a lokacin in ya ce ya tuba Allah ba zai karɓi wannan mun gane yawwa so ake ka tuba lafiyarka kalau kana cikin hayyacinka lafiyarka kalau ka ce ka tuba kuma ka tuba da gaske sai Allah ya karbi wannan amma in dai mutum ya zo gargara gargara shine ya zo matakin da ba zai taba tsira ba mutuwa zai to idan ya ce ya tuba ma Allah ta'ala ba zai karba ba dan da Allah zai karba da ya karbi tuban fir'auna na biyu shine rana ta fito daga inda take fadawa idan rana ta fito daga inda take fadawa to wannan ko da ranka da lafiyarka ko ka zo gargara idan mutum ya ce ya tuba Allah ta'ala ba zai karba ba mun fahimci wannan domin duk da rana ta fito daga inda take fadawa to kowa sai yayi imani mun fahimta to amma wannan imani ko ba zai amfani wanda yayi shi ba saboda shi imani shi da kai imani da abin da baka gani ba shine ainihin imani in ka ce na yi imani wannan fanka tana kadawa to ba sunan abin imani ba saboda ai kana ganin ta a allazina yu'minuna bil gaibi kai imani da gaibi baka gani ba baga Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma akwai Allah ka yadda yace ma akwai mala'iku ka yadda akwai wasu suna rubuta ayyukanka ka yadda akwai kaza akwai kaza duk ya gaya ma ka yadda kuma baka da wata hanya da zaka baka tabbatar da wannan kawai imaninka ne zai sa ka yadda kuma ka yadda haka da ai wannan shine imani ko to amma tun da ka tun da ka zo duniya kake ganin rana tana ta fitowa tana ta fada tana ta fitowa tana fada kawai wata rana ta fada kenan ana kirin yin magariba kawai sai kaga kuma ta sake fitowa to ai duk inda ake a duniya an san yau ba ba lafiya ko kuma a ranar nan kuma kowa ma zai imani kowa sai ya imani saboda dama wannan ranar ba a karkashin ikon kowa take ba to yau kuma mai ikon ya ce ta fito ta inda ta fada mun gane so za ta fito za ta ta cefowa a hankali a hankali a hankali sai ta zo tsakiya cik sannan sai ta sake komawa sai ta fada shi kenan sai ta ci gaba da fitowa tana fadawa yadda take to a wannan lokacin mai imani ko ya imani ba wani ba wani ba za a karbi imaninsa ba saboda ai sai da kaga karara sannan kai imani alaka wannan imanin ba za a karba ba wanda ya laifi yake da laifi a lokacin ko ya ce ya tuba Allah ta'ala ba zai karba ba mun gane shi yasa fir'auna tunda ya ga mutuwa ya ce ya yi imani Allah ta'ala ya ce a a ba sai yanzu bayan ka gama iskancin ka sannan kuma ka zo ka ce ka tuba ai ba za a karbi wannan ba mun fahimci wannan to malaminmu na tarihi a mala ya haya dan aliya Allah ji kansa da gafara Allah ya masa rahama ya ce wannan ne ma aka samu asalin mungawa mun gane inda dama da fir'auna ya mutu ai kaga Allah ta'ala ya ce al-yawma nunajjika bi wajhika litakuna liman khalfaka aya ko an fito da da gawarsa har ma wasu sun gani to waɗannan da suka gani saboda fir'auna ya gallabi duniya gaba ɗayanta to su da suka ga gawar su ne suka bambado suke yawo kuma suna cewa ai fir'auna ya mutu in aka ce ƙarya ne sai su ce mun ga gawar ma mun gani ko saboda haka mun ga gawar ma confirm mun gani da tafiya ta tafiya shine daga ana ce musu mun gagawa yan mun gagawa har ake ce musu kuma mun gawa ana da haka ne mu malamin mai karantar da mu saboda haka wanda ya ce ba haka bane kaga matsalar su ci sai je ya binciko yawa Allah ya ji kansa da gafara to Allah ta'ala dai ya halakar da su yace wa kazalika aurasna a rasna ha kauman akari fama bakat alaihimus sama wal ard ko na فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين na'am to ah, Allah ubangiji yace fama bakat alaihimus sama'u wal ard su tunda an riga an halaka su to sama da ƙasa ba su yi kuka ba saboda halaka fir'auna da aka yi da mutanensa wa ma kanu munzare kuma ba su zama cikin waɗanda ake ɗagawa ƙafa ba wannan ayar malamai sun tattauna ta sosai fama bakat alaihimus sama wal ard ko wato sammai da ƙasa ba su yi kuka ba to dama sama kenan tana kuka mun gane malamai suka ce eh sama tana kuka hakanan ƙasa ma tana kuka idan mutumin kirki ya mutu to da sama da ƙasa duk za su yi ta kuka saboda rashinsa mun gane amma akwai wani wanda shi in ya mutu to kuma sama da ƙasa ma murna suke da ya mutu Allah ubangiji ya kiyashe mu kada Allah ubangiji ya sa mu mutu a yi murnar mutuwar ya kamata a ce in ka mutu a ce an yi bakin cikin wato mutuwar amma akwai da yawa waɗanda idan suka mutu murna za a ga bai dace ka shiga cikin waɗanda idan sun mutu za a yi murnar mutuwarsu ba Allah ta'ala ya kiyashe mu akwai maganganu da yawa amma dai kawai bari mu takaita da abin da ibn kasir ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya ay lam takul lahum a'malun salihatun tas'adu fi abwabis sama fatabki ala faqdihi ba su da ayyuka da ake sama da su mun gane don kana ta yin aiki ana ta ana ta ɗaukaka aikin sama to yanzu sun riga sun mutu kaga aikin ya tsaya kenan baya yin sama saboda haka wato sama za ta yi kuka saboda arabu yanzu babu wannan sadarwar tsakaninka da ita wala lahum fil ardi biqa'un abadullah ta'ala fiha fa fa faqadatu sannan a ƙasa kuma baka da wani guri da ka ware kake yin abad ibada a cikin sa wanda za a ce yanzu ya neme ka ya rasa ko ya misin ɗinka ko ya ya rasa ka ya yi kewarka shi yasa malamai suke cewa ya kamata a gida ka samu wani guri da za ka rika yin sallah a wannan gida kuma ya zama kana da wani mushafi naka an fahimta wanda kake karantawa kullum kullum naka ne wannan ba wai na aro bane za ka je masallaci ka dauka ka aji gobe ka zo ka dauki wani a'a ka zama kana da naka mushafi mun gane ko a baka sadaka ko ka je ka siya ka zama dai kana da mushafinka ka kuma kana da musafin naka kana karantawa ko shafi ɗaiɗai ne ko ko a kullum aya ɗaya zaka ke karantawa ka je rika yi mun gane kana da wani guri a cikin ɗakin ka in kai gwauro ne kana da wani guri da ka ware a cikin ɗakin ka ka ajiye kafet kake sallah a kai ko da wutiri ne ka daina yi a masallaci kake dawowa kana yi a ɗakin ka mun gane in kawunta ce da kai in ma carbi ne in ma da hannu ne a ce dai kana ta yin a azkar kana ambatan Allah subhanahu wataala mun fahimta sai ya zamana kana mutuwa wanda zai fara kewarka shine mushafinka da kake karantawa kullun kullun to yau ina wane bai zo ba ya bu- ya buɗa ni ya ya mutu mun gane inda kace sallan nan shine zai zai zai kewarka kafin dare ya ya fara kewarka kullun ana zuwa ana yin sallah a nan gurin yanzu ba a zo an yi ba saboda me saboda me yin sallar baya nan ya mutu haka ya kamata rayuwar mu ta kasance mun fahimta haka ya kamata ka tsara rayuwarka lalle ya zama na akwai wani abu da kake na alkhairi na kullun kullun kullun kullun wanda idan baka nan ba za a yi wannan abun ba saboda haka a za a yi kewarka su waɗanda kake wannan abun za su yi kewarka da da su mun mun gane yawa ko sadaka ce kake bayarwa ka ci gaba da bayarwa komai kankantar ta a kullun kana yin sadaka ka ci gaba da yi mun fahimta ko ziyara ce kake yi ka ci gaba da yi duk abin da yake na alkhairi ne ka ci gaba da yi ran da aka ce baka nan to wannan aikin alkhairi zai kewarka sama da ƙasa duk za su yi kewarka shine bakat alaihimus sama' wal ard فلهذا استحقوا ألا ينذروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم to su waɗannan ba su da aikin kirkin da ake cike da shi firawuna ba da wani aikin kirki ya ce kawai yi ta tsulawa saboda haka yanzu tun da ya mutu ai kaga sama ba wani kuka da za ta yi don dama ba wani aikin kirki da da ake kai mata na fir'auna ƙasa kuma dama ya gallaba kowa kaga yanzu da ya mutu ai ba ma kuka za a yi ba murna ma za a yi farin ciki za a yi yanzu fir'auna ya mutu duk zaluncin da ake yi gaba ɗaya ya ƙare mun fahimci wannan to yanzu kaga kenan a tun da dai ba su da wani aiki na zo a gani wanda Allah ta'ala yake so wanda suke yin sa a ƙasa kuma ake ɗaukaka shi zuwa sama kaga yanzu ba su cancanci a ɗaga musu ƙafa shine wa ma kanu munzire munzare bas- ba kuma ba ba su kasance waɗanda za a ɗaga wa ƙafa to ba su cancanci a ɗaga musu ƙafa ba ko a jinkirta musu saboda kafircinsu da manya-manyan laifukansu da kuma wuce gona da irin da suka yi wajen saba wa Allah ta'ala wa inadihim da taurin kansu waɗannan ba za su ba da dama a ɗaga musu kafa ba. mun gane da aka fama bakat alihimus sama'u wal ard fama kanu munzarina kuma ba su kasance waɗanda za a za a ɗaga wa kafa ba walaqad najjayna bani isra'ila min al-azab al-muhit kuma lalle tabbas mun tseratar da banu isra'ila daga azaba ta wulakanci azaba ta wulakanci a nan allah ubangiji yana tuna musu ni'imomin da ya musu bayan ya tseratar da su don ya kubutar da su daga azaba ta wulakanci da kaskanci da fir'auna yake musu mun gane ko don a وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عزيز إلى عذاب ديك مسلم ينا بوتدسوا ينا ينا تنتنا مسو سوء العذاب الله تعالى يتي ممون العذاب سدوكم أنا كشي مزنسو أبرماتا in ya zama na mata ne kawai suka yi saura kaga abu ya lalace mun gane in ya zama na mata ne suka yi saura abu ya lalace yasa yanzu akwai wasu kasashe da inda zaka je ka auri yar kasar ma albashi za ke biyan ka wallahi saboda ba mazan kwata-kwata albashi mai tsoka kuma wallahi a baka ka zauna gaji mutane to na nan din da ba za a baka albashin din ba dole su zaka wani yau insha Allah so in aka ce ai kawai mata ake bari to gaba ɗaya kamar an kashe al'ummar kamar a ce babu yara a cikin al'umma kawai sai sai dattijai kaga kenan dattijan nan suna mutuwa shi kira al'ummar sun gama mun fahimta yawa amma kyan al'umma a ce ga yara ƙanana ga samari majiya ƙarfi ha sannan ga waɗanda sun wuce shekara hamsin ga dattijai kuma to wannan kyakkyawar al'umma ce ga majiya ƙarfi kuma ga masu dabara kuma waɗanda sun daɗe a duniya sun san abin da in aka yi akwai matsala sai su rika taimakawa waɗannan wanda su ƙarfin kawai gare su ba su da hankali ha inda kuma waɗannan ɗin ba za su iya ba to su waɗancan su kuma da ƙarfinsu sai su zo sai su to da haka ake ake samu ana ci gaba shi yasa kowa yana da muhimmanci a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ai duk wanda baya tausayawa kananun mu kuma baya girmama manyan mu to baya tare da mu hmm? yara kanana ka tausaya musu su kuma manya ka girmama su mun gane idan aka ce mutum dattijo ne ka girmama shi kai ma za ka zo wannan gurin in ka masa wulakanci kai ma ma wulakanci amma in ka girmama shi ka ba shi girmansa kamata dino to da kai ma haka za ka girmama ka to yanzu za ka ga za ka ga mutane wato ba sa girmama ba a girmama dattijan wallahi alazim abin abin haushi ne ba za ka ga yanzu idan dattijo ya taho yara sun taho wallahi ba za su ba su ba shi hanya sai dai ko shi ya kauce ko kuma kafadarsa ta buji kafadarsu mun gane kuma ko ƴan mata ne haka zasu ko kallon sa ma ba zasu sai dai shi ya ba su hanya amma su ba su ba shi hanya wannan duk yana daga cikin matsalolin da muka samu kanmu a ciki Allah ta'ala ya kiyashe mu amma ya kyauta ce da mata idan za su wuce gurin da dattijai suke har sai sun cire takalma cire takalmi saboda kunya da girmamawa sannan su wuce kaga shi yasa Allah ya musu albarka ne amma yanzu tana wulwula jaka tana cin cingam haka za ta zo ta wuce a gaban kowa ba ruwan ta shi yasa ga abubuwa duk suna lalace ko sai ga yaro ba ruwansa zai iya bangaje dattijo za ga dattijo da kaya mahaifin abokanka ne ma abokinka ne amma ba za ka iya zuwa ka karɓi wannan kayan na ga dattijo ma an san mai yawan aike ne ma to kawai yana fitowa za a yi masu beli kowa zai ɓuya ba za a gan shi ba ba an da za kuma wai albarka muke so ne mun gane Allah ta ala ya shehu dole sai mun gyara dai waɗannan abubuwa wadaka walakad najjayna bani isra'ila min al'azab al-muhin lalle mun tseratar da banu isra'il daga azaba wadda take ta wulakanci fir'auna ya musu azaba ta ta ta wulakanci to min fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifin an tsayaratar da su daga fir'auna shuka fir'auna ya zama aliyan min al-musrifin wato ya kai kololuwa wajen barna duk wani mabarnaci da ka sani ai ko shedan bai taba shan shi Allah bane to shi ya kai ya kai grade 1 ne a barna ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن الله تعالى كيم gobe sai mu ji wannan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya mana addu'a
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا وبطنا سابرا وتوبة قبل الموت ومكرة بعد الموت ونسيبا من الجنة ونجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا اللهم ربنا تقبل منا قيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خير